باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية باب wanda yake bayanin tsabtace niyya don Allah madaukaki da halarto niyya a cikin dukkan ayyukan da mutum zai yi da maganganun shi da halulukan da yake ciki abin da yake bayyananne da abin da yake koyi sati da ya gabata mun tsaya a kan hadisi na abi abdurrahman abdullahi bin umar bin al-khattab na wannan alkuniya ce ta umar ɗan abdullahi ɗan umar abi abdurrahman baba abdurrahman abdullahi abdullahi bin umar ɗan umar bin al-khattab radiyallahu anhuma wa'anda yadda Allah ta kara tabbata gare su qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah wanda suka yi Allah da aminci shi su kara tabbata gare shi iya cewa in talaqa salatatu nafrin mimman kana qablakum mutane guda uku wanda suke gabaninku sun tashi da sunan bulaguro ko wata tahiya ana nihin ahlul kitab hatta awahumul mubit ila gharin fadakhalu sai da barci yin kwana ya tattara su har zuwa shiga cikin wani kogon dutse suka shiga فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عنهم عليهم الغار wani babban dutse ya gangaro ya liƙe wannan ƙofa ta kogo wanda suka shiga ina yanzu babu mahuta bayan da za a yi da ƙarfi su ture wannan babban dutse da ya liƙe ƙofar da suka shiga suka yi shawara da junansu faƙaru إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم كسنفا ba abin da zai tsiratar da ku daga wannan dutse da ya dike kofa illa an tadu Allah sai kawai ku roƙi Allah maɗaukaki bi salihi a'malikum da kyawawan ayyukanku ayyukan da kuka yi nagari na kwarai wanda suka zama to don Allah ne ba don wani ba domin aiki baya kasancewa nagari na kwarai sai ya an samu sharafi guda biyu kamar yadda Fudail bin Iyad radiyallahu rahimahullahu yake cewa ya zama to an samu ikhlasi an yi dan Allah sannan husnul mutaba'a bin manzo sallallahu alaihi wasallama sau da kafa a cikin wani aiki to a wannan lokaci ne aiki yake zamantowa na kirki duk yadda mai aiki zai yi tunani aikin shi mai kirki ne zai bincika cikin wannan sharaɗi guda biyu in an samu wannan sharaɗi guda biyu falilla alhamd aiki sai zamanto na kirki in ba haka ba to baya kasancewa qala rajulun minhum ɗaya daga cikin su yace Allahumma kana li abawani shaykhani kabirani ya kasance ina da mahaifa guda biyu shaikhan wanda suka zamanto sun girma kabiran shekaru sun girma kenan tsohi wanda shekaru sun ja wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan na kasance banna shayar da waddiya ko mata ko dukiya ana nihin bayi gabanin ishayar da su gaduk abin sha wanda za ka yi na marici shi ake cewa gaduk inan banna shayar da su wani abin sha na marici gabaninsu banna shayar da iyallai na da bayina shi ne nan ma'ana ba dukiya ba dukiya ana nihin bayi a nan fana'a bi talabu shajar wata rana neman itace sai nisa da ni na ta yi nesa yawman wata rana falam arif alaihima hatta na ma bin maraice su ba bin zo da maraice ba har sai lokacin da suka yi barci na'am قال حتى نام فحلبت لهما غرقهما نتاقو مسو مدرس تمريتي فوجدتهما نائمين نسامي سنا كوانا سنا برشي فكرهت ان اوقظهما sai na yi kyamar in tada su daga barcin wannan da suke musamman ma tsoho in barci na farko ya kama shi to da ya tashi ba babu barcin barci shi kenan nan sai ji tsoron ya tada su ya fata musu wannan barci wa an azbita qablahuma kuma na yi kyama hallau in shayar da iyalai na ko wata dukiya ta gabaninsu afbika qablahuma ahlan aw malan falabitu wal qadaha ala yaday antaziru istiqazahuma yace sai na tsaya da wannan akushi na madara a hannuna ina jiran motsa wasu falka hatta barqa al-fajr sai da al-fajr yake to ya hudu wasubiyatu yataghadawna indi su kuma yara ƙanana suna hargowa suna kuka a wuri inda kadamayya wajen kawafuwa fasai kaza sai suka tashi fashari ba gado kahuma sai suka sha wannan tatsa tasu kamar yake ta kwana yanzu zai tawassuli da wannan aiki da yi na ƙwarai قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك وجهك ففرج عنا ما نحن فيه ألا مدوككي idan na aikata wannan abu da na aikata neman yardarka domin fuskarka Allah maɗaukaki ka kwaryantar mamu abin da muke cikin shi na mine na cewa dutse ya zo ya riɓe ƙofar da za su hoto min hadhihi as-safara na wannan dutse fanfarajat shay'an la yastati'una al-khuruj minhu sai wannan dutse ya dan bude sai dai ya gusa sai dai ba za su iya fitowa ba قال الآخر نبي يتي اللهم إنه كانت لي ابنة عم إنا دوتا ديال دنقوا محفنا ابنة عم kanat ahabbu nasu ilai na hisanta da kowa bangaren abin da ya shafi shawa na hisanta da kowace mace wa fi riwayatin shi yasa yazo a cikin wata riwaya kuntu uhibbuha ashadda ma yuhibbu ar-rijali an-nisa na'am ka ashaddi na kasance ina santa mafi tsananin yanda mazaje suke son mata faratuha ala nafsiha sai na neme in yi zina da ita na neme ta famtana'at minni sai ta kiya yake da yake ta taso cikin tarbiya ta gware a tarbiya ta addini uwaye sun kula sun sa ido ta nema ya lalata da ita yace a'a ta ce a'a baka da haƙƙi in dai ba da aure ba babu zancen kai lalata da ni ko mun kudinka ko mun dangantakar da muke tare da kai adlo shi tegu ta kiya hatta alammat biha as-sana sai da wata shekara ta yunwa ta yi tsanani a kanta babu abinci ministinin daga shekaru na yunwa faja'atni sai ta zo mu fa ataituha 20 wa 100 dinar na ba ta dinari 120 ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha amma da sharadin cewa ta bar ni tsakanina da ita in yi abin da nake so iya nan dai kan wannan guri na shi na lalata yanzu tunda lokaci a kwanciyar hankali bayan da za a yi taƙiya yanzu gashi ta zo cikin yanayi na bayan da za ta iya yi kawai sai ta yarda fafa'alat hatta idza qadartu alaiha sai da na dai sami iko a kanta wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha wata riwaya ta zo lokacin da na zamna tsakanin kawawuwanta qalat ittaqillah tace mai kashi tsoron Allah la tafudda al-khatima illa bi haqqihi kadda ka kutsa ko ka huda zobe sai da haƙƙin shi na alama ce ta wannan ba ta san lalata ba afifa ce ba ta taɓa sanin menene namiji ba fansaraftu anha sai ce sai na tashi na barka wahiya ahabbun nasu ilayya duk da cewa ita ce mafi na yi santa da kowa wa taraktu zahaba alladhi a'taytuha na bar ma zinariyar da na bata dirhami 120 اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وشك Allah maɗaukaki idan na aikata wannan ne neman yardarka neman fuskarka fafuruj anna ma nahnu fihi Allah maɗaukaki ka kwaranye mana abin da muke cikin shi fanfarajat as-sakhratu wannan dutse sai ya gusa ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minhu sai dai har yanzu ba za su iya fita daga cikin wannan kogo ba وقال الثالث نأكن سنكر شيء قال اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى حتى كثرت منه الأموال يتي يا الله مدوكك na ɗauki mutane ma'aikata استأجرت ujara na ɗauke su ma'aikata wa ataituhum ajrahum kuma na ba kowa ladan aikin shi ghaira rajulin wahid sai kawai mutum guda ban ba shi ba taraka alladhi lahu wa dhahaba ya bar haƙƙin shi ya tafi bin samu damar ba shi ba har ya tafi shi fatammartu ajra sai na haɓaɓɓakar da wannan lada na shi tasmiri shine abin da za ka yi tattalin abu ya yawaita fasammartu ajrahu hatta ajrahu hatta kasurat minhu al-amwal har sai da dukiyoyi suka yi yawa garke na raƙuma garke na shanu garke na tumaki garke na awaki fa ja'ani ba'da hinin wani lokaci bayan wani zamani sai zumu fa qala ya abdullah ya kai bawan Allah addi ilayya ajri ba ni ladana haƙƙina fa qultu sanati mishi kullu ma tara min ajrika dukkan wannan dukiyar da kake gani wannan daga ladanka ne min al-ibli na garki na raqumma wal baqar da garki na shanu wal ghanam da awaki da tumaki war raqiq kai hadda bayi ma ka gani a wannan zamani namu mutum Allah Allah yake ya ma aiki ka cinye mai hake shi ba wai kai mai tattalin duke shi ba a'a yayi kokari ma in ka ba shi hakin shi kai kana daga cikin mutanen kirki amma shi wannan me yayi bayan mutumin ya tahi ya bar ba hana mashi bai ba shi da kanshi ya tahi ya bar sannan kuma ya bi wannan dukiya iya tattalinta iya tattalinta har ta yi bai قال كل ما ترى من أجرك dukkan wannan abin da kake gani na dukiya daga ladanka ne faƙala sai ce mashi ya abdullah la tastahzi bi kakka yi kar izgili kakka mai izgili yaya ni da nake da dan abu kaɗan ka zo ka ce wannan duk dukiya ta ce la tastahzi qala la astahzi bik yace wallahi a ni ba izgili bane ba nake ma wannan dukiya ka ce fa akhadahu kullah sai ya dauki wannan dukiya gaba daya in yace akhadahu ya kuma ajarkin in ba haka ba dukiya za fa akhadaha tunda abu ba dai bare ba bai bare dukiyoyi ne daban-daban sai ya dauki wannan lada na shi gaba daya fa taqahu sai ya kora wannan dukiya falam yatruk minhu shay'a fa abin da ya bari قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك الله مدوككي إذا لا أيكة ولا أيكي نيما فسكك دان كي الله ففرج عنا ما نحن فيه الله كقرن يمنا كهدى مؤدد أبن دمك تكيش نوى على لود مثلا فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون وننوسي سيبوني قبادا suka fito suka yi tahiyar su wani hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi a kalkashin malam yayi dan taliki bayan ta muttafaqun alaihi rawahu bukhari kitabul ijarati wa muslim kitabul dhikri wad du'a'i wat tawbati wal istighfar قال الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه الله الشيخ عبد الرزاق العفيفي وان رحمه الله تقار تبتا غريشيتي هؤلاء الثلاثه lama waƙa'u fi shidda wal karb wa'annan mutane guda uku lokacin da suka shiga cikin tsanani da bakan ciki bi sababi istidadish al-ghar insidadil ghar dalilin dadewar wannan kurihi wannan ta kofar kogon dutse alaihim bifi'li saqara da abinda wannan dutse ya gangaro allati saqatat min a'la al-jabal wadda ta gangaro daga can kololuwa ta dutse tawassala kullum minhum bi'amalin min min al-a'mal as-salihah sai kowanne daga cikin su ya tsanantu yayi dogaro da ɗaya daga cikin ayyukan da suka yi na ƙwarai allati tuwaffir tawaffara fiha al-ikhlas wadda a cikin sa aka samu ikhlasi ikhlasi yawaita lillahi ta'ala ga Allah madaukaki fal awwalu tawassala bi birrihi walidai ghayat al-birr na farkon su yayi tawassuli yayi tawassuli ya tsanantu da biyayya da yawa mahaifar shi karshen biyayya wasani tawassala bi'iffatihi an zina shi kuma na biyu yayi tawassuli da kamewar shi daga zina wa tarkuhul mal da barin dukiyar shi da yi allazi a'ata libnati ammihi wadda ya ba diye ɗan uwan mahaifin shi wa salisu tawassala ila Allah ta'ala bi ada'ihi al-huquqa lil ibad na uku kuma yayi tawassuli zuwa ga Allah madaukaki da ba da haƙoƙin bayi wa minhum hadal ajir na daga cikin wannan wannan dan haya ko ma'aikaci da ya dauka allazi akhadha al-mala kulla wanda ya dauki dukiyar da aka tattala mashi gaba daya wa tabat nafsu mutawassil bidalika sai zamanto ran wanda aka tsanantu da shi tai dadi walidha kana hadha tawassul mashru mashru'a dalilin haka wannan tsadantuwa sai zamanto abu ne wanda shari'a ta yarda da shi an yi umarni da shi ja'izan ya halitta kana lahu al'asar tayyib iya da tasiri mai kyau fi anna Allah ta'ala aw azza wa jal azaha safara kuma da cewa Allah madaukaki ya gusar da wannan dutse min babin ghar daga koha ta kogo wa tamakkanu min as-sayri والانطلاق suka samu damar tahiya da hutuwa tahiya ila wujhatihim allati aradu ya zuwa bangare ko fuskar da suka so su tayi qala wa hadha huwa an-naw' al-awwal min at-tawassul al-mashru' wannan shine nau'i na farko na daga cikin nau'o'i na tsanantuwa ko tawassuli wanda shari'a ta yi umarni da shi wa huwa at-tawassul ila Allah wa du'a'i shine tawassuli zuwa ga Allah da roƙon shi bil amal salih da aiki na gari na kwarai wanda mutum ya aikata dan Allah allazi ya'maluhu al-'abdu taqarruban ila Allah wanda bawa yake yin wannan aiki neman kusanta ne zuwa ga Allah kawai yake ba neman shahara ba ba neman godiya ba baya so a yi a gani dan a ce yayi baya so a yi don a ce yayi mutane su san yayi su faɗi a'a yayi ne don Allah wa amma nau'u sani nau'i kuma na biyu min at-tawassul na tawassuli fa huwa at-tawassul ila Allah bi asma'ihi wa sifatihi shine mutun ya tsanantu ya zuwa ga Allah da sunayen Allah madaukaka da sifofin sunayen shi mafi kyau da sifofin shi madaukaka وذلك كأن تسأل الله عز وجل ko subhanahu wata'ala wannan kuma kamar yadda za ka roƙi Allah wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya ya ɗaukaka wata du'uhu ka roƙe shi bi asma'ihil husna sunayen shi mafi sakyau wa sifatihil ulya da sifofin shi mafi ɗaukaka fa taqulu masalan misali za ka ce اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الرحيم اللطيف افعل كذا وكذا لي مكة يا الله مدوكك إني أسألك الله لي إنا روحك بأنك أنت الله شوى كيني الله لا إله إلا أنت باب وانا أبي ما بوتا da gaskiya sai kai الرحيم mai rahma al-latif mai rangwame wanda ya san abin da ya koyi na ayyukan bayi ko mun kankanta su if'al kaza wa kaza ne kaman kaza ka bani kaza ka ai kaman kaza ka bani kaza wannan ma nau'i ne na tawassul shi yasa Allah madaukaki yake cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i Allah shi ke da sunaye mafi sa kyau in kun tashi roƙo to ku roƙe shi da wannan suna kuma na da kyau in za ka yi roƙo da sunan Allah ko sufa Allah ya zamanto ta dace da abin da kake so in arziki kake nema ka ce ya raza ku roƙo ne in kuma rahama ya rahimul hamni in gafara ya gafuru da firli haka nan dai ya wahabu habli haka za ka yi dai abin da sunan yake da ma'ana sai ka dace da tambayar da wani baka ta ya Allah Allah domin wannan ba roƙo ba ne kira ne kai baka faɗi bukatarka ba a sa akwai masu masu wannan ko ya rahimu ya rahimu ya rahimu ko ya raza ko ya raza ko ya raza ko miki nan ka kira baka faɗi bukatarka ba shi kuma addu'a tana bukata ya zamanto lafazi ne wanda yake da ma'ana cikakka zamanto jumla ce wadda take da ma'ana wadda da ka faɗe ta an sa abin da kake ne na'am wannan nau'i ne na biyu wannan usalisu nau'i na uku na'am na'am auta kula misal masalan ko kuma ka ce a misali Allahumma inni as'aluka bi annaka al-wahid al-ahad al-farad as-samad alladhi lam yattakhidh sahibatan wala walada if'al li kaza wa kaza ko ka ce ya Allah madaukaki ni ina roƙonka da cewa kai kai ne kai ɗaya al'ahad wanda babu na biyin shi alfarad wanda ya kaɗaita asamad wanda yake dogaro da kanshi da karan kanshi wanda kuma bayi suke dogaro da shi alladhi lam yattakhidh sahibatan wanda bai riki ba baya da mata wala walada baya da da qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad na'am ifa'al li kaza wa kaza Allah ka bani kaman kaza kaman kaza kaman kaza wannan usalitu min at-tawassul al-mashru' nau'i na uku na tawassuli ko tsanantuwa wanda shari'a ta yi umarni huwa tawassul ila Allah bi du'a ila 'abd salih al-hayy lak shine ni tsanantuwa zuwa ga Allah madaukaki da bawa zai yi da addu'ar wani bawa na gari na kwarai shi ma ba kowanne ba wanda za ka nema ya roƙa ma Allah to ya zama to mutum ne salihi a karan kanshi mutum ne wanda ka yarda da imanin shi da addinin shi mutum ne ka yarda da tsantsanin shi ba azzalimi bane ba ba boka bane ba malami ne na gari na ƙure malami na Allah babu laifi kana da bukata ka je ka gaya mishi ya gaya wa Allah bukatarka ba shi za ka roƙa ba a'a tawassuli da addu'a shi ne za ka yi shi zai roƙi Allah maɗaukaki domin Allah maɗaukaki bai yi ba bayi da matsayinsu guda wani in ya yi rantsuwa ya ce na rantsu da Allah yau sai an yi ruwa a garin nan sai an yi saboda matsayin da yake wajen Allah maɗaukaki kaga dai babu girgije ba lokacin damana bane ba ko to amma saboda matsayin sojan Allah Allah sai ya ruwa saboda ya kubutar da shi da wannan rantsuwa da yi wani kuma zai shekara ɗari iya roƙon Allah Allah bai saurara ba shi saboda addu'a tana da sababba na karɓa akwai ladubba wanda ake yi na addu'a kafin Allah maɗaukaki ya karɓa sai kuma wannan ladubba sai sun dace shi ne mana ya ce wannan irin nau'i na tawassuli babu laifi amma ya zama to rayayye ba matacce ba domin ta yi albi du'a'il abdu salih alhayy addu'a bawa na kwarai amma rayayye ba matacce ba kadda ka je wajen kabarin waliyi wani ko shefi wani ko annabi wani kai ka roƙon shi ya ba kaza ya ma kaza ya ma kaza a wannan lokaci ta kan shi yake addu'a ka yake nema ba kai ka roƙe shi ba domin ya riga ya bar duniya ba abin da zai iya ma a duniya ko iya raye ba abin da zai sai abin da Allah ya bashi damar yi barantana iya mace kenan addu'a kai ke nema wa zalika an taqsuda rajulan wannan kuma iya ne ana nihin ka nihu wani mutum min salihin na nagartattun bayi al-muttabi'ina lish-shar' wanda suke bin shari'a al-muwahhidina wanda suka kadaitar da Allah da bauta al-muttabi'ina lis-sunnah wanda ke suke bin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa tazunnu fihi al-ikhlas lillah kuma duk da cewa kana tabba kana kyautata mashi zato cewa mutum ne na Allah iyayi dan Allah subhanahu wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya wa ta'ala ya daukaka wa tatlubu minhu kan nema daga gare shi an yadu wallahi lak ya roka ma Allah bi hajatika da bukatunka allati turid wanda kake so ka an yadu Allah an yughithaka aw yashfiyaka kamar ya roka ma Allah madaukaki Allah ya kawo ma agaji aw yashfiya ibnaka ko kuma ya warakan ma danka aw maradika ko kuma rashin lahiyarka أو يدعو الله أن ينالك كذا وكذا ko kuma ya roƙa ma Allah Allah ya baka kaza da kaza da kaza wannan babu laifi min al ma'arib na bukatu daban-daban wal ahdaf da munhuhi daban-daban qala al ulama nam ina ga sai mu tsaya akan wannan gaba domin za mu shiga cikin sabon babu babu tauba kuma lokaci ya riga ya ja abinda muka faɗi daidai Allah ba mu nada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وعليكم السلام ورحمة الله توسل نعم نعم da addinin shi na wannan kuma kuskure ne ba abin da ya gagara Allah madauke bal abin da ya yi so ya yi cancanta ka rungume roƙo na Allah madaukaki ya zama to kai ne za ka roƙi Allah madaukaki musamman ma da ayyukanka na gari na ƙwarai kama wanda muka gaba amma mutum ya kudure cewa in ya roƙi Allah Allah ba zai saurara mashi ba wannan mugu aqida ce bai dace ba ko dai zunubi yake tuba zuwa ga Allah madaukaki iya iya ma tawassuli da tubar da yi akan Allah madaukaki ya biya mai bukatun shi dan su tari wasu mutanen da ake zuwa da suna ka ba su kudi su roƙa ma Allah wallahi inda kai ka roƙa Allah sai ma saurara fiye da su domin ta'asar da ta ƙargazar da suke yi ba mu biya Allah ba ne ba in kuma kaga sun yi to da sihiri ne na walaikun salam na an yi shirya ka ya roƙa ma Allah ya warakar da kai na ya shirya ka wani mutum misali mutum baya da lahiya ka je wajen wani ka ce Allah ya roƙa ma Allah Allah ya baka lahiya ba wai shi zai warakar da kai ba Allah ya warakar da kai wa alaikum